ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren sha tara ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1428 daidai da shida ga watan march shekara ta 2007 muna karatun littafin umdatul ahkamil kubra ta al-imam al-hafiz abu muhammad abdul ghani ibnu abdul wahid al-maqdisi Allah ya gafarta mishi wannan shine karatu na uku daga cikin jeren giyar karatutukan da muka fara na wannan littafi wanda waɗancan karatuttuka duk sun ƙare a muƙaddima ne wadda take ɗauke da tarihin rubuta hadisai dangane da hukunce-hukunce da tarihin wannan ainihin mai littafi da tarihin littattafan shi da kuma bayanin tabbatar da ingancin danganta wannan littafi gare shi ku kiyaye a cikin ƙa'ida ta gabatarwa da al'umma littafin da ba su san shi ba to in ka zo za ka fara karantar da su shi sai ka gabatar musu da ingancin tabbatar da danganta wannan littafin zuwa ga mai littafin ita ce sihhatu nisbatil kitabi ila muallif dole sai ka tabbatar da haka ana tabbatar da haka ne ta hanyar shi mai littafin da kanshi ya faɗi sunan wannan littafin a cikin wasu littattafan nashi waɗanda jama'a suka sani kun fahimta jama'a misali yanzu kun san cewa ibnu abi zaidin al-qayrawani mai risala yana da wani babban littafi na fiqhu mujalladi 18 a fiqhu ba zunzurutun fiqhu sunan shi annawadir an buga shi mujalladi 18 to yanzu wannan littafin shahararre ne a wurin malamai suna karantawa a cikin tarihin mai risala cewa yana da wani littafi mai suna kitabun nawadir amma ɗaliban ilimi ba su san shi ba wasu gama garin malamai ma ba su san shi ba don ka zo yanzu ka kawo wannan littafi ka ce kaga wannan littafi mujalladi goma sha takwas mai risala ne ya rubuta shi kuma zunzurutun fi ne sai ce ka shi bai taba ganin shi ba to a irin ka'idar shi ne sai ka bincika shin daga cikin littattafan mai risala akwai wanda aka sani akwai inda ya taba ambatar sunan wannan littafi in baka samu ba a cikin tarihin da aka yi na mai risala malamai da ke tarihin malamai masu rubuce-rubuce suna kawo wajen rage sunayen littattafansu kamar mai wannan littafi yau kamar wajen shekara ɗari bakwai da ta wuce al'imamu zahabi ya ambaci tarihin shi a cikin littafin sayarwa alamin nubala ya ce kuma yana da littafi mai suna umdatul ahkamil kubra da kuma umdatul ahkamil sugura ina fata mun gane ina kawo mana kaɗan daga hanyoyin da ake bi a tabbatar da ingancin littafin zuwa ga mai littafin musamman littafin da ka gabatarwa da jama'a ba su san shi ba amma sun san mai littafin saboda yana da wasu shahararrun ta al'imamin nawawi mai littafin riyadu salihi kun san cewa yana da littafi na fiƙihu mujalladi goma sha shida mai suna arrauba da yawanci mutane ba su san shi ba to irin waɗannan tafai haka duk sanda za ka gabatar da mutane eh sai ka bi ka'ida ta ilimi ka zo ka ce musu gashi gashi ga inda aka kwana ga inda aka tashi ina fata an gane kai kuma ba hujja bane a wurinka dan baka sani ba ka ce ai babu ba hujja ba ne ina fatan mun gane Allah ya taimaka to bayan da muka kawo wannan mun fara shiga cikin mukaddimar shi kaɗan amma saboda ba mu yi nisa ba za mu ɗauko ta daga farko inda malam yake bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karanta littafin umdatul ahkamil kubra wannan shine takadiri bismillahir rahmanir rahim alba'u harfu jarri اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف الله مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره الرحمن الرحيم صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى وهما معطوفان على ما قبلهما أي اسم الجلالة لذلك جر بجرة اسم الجلالة kamar yadda sunan Allah ya ɗauki Allahi a nan saboda baɗin duk sunan da zai biyo baya ma nan sai ya ɗauki haka bismillahi rahmani arrahimi haka to sai ka ce wal jumlatu min al jari wal majruri wal mudaf wal mudaf ilayhi fi mahalli raf'i khabarin li mubtada mahdhuf تقديره أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا على تقدير الكوفيين لكن البصريين يقولون إما أن يكون اسما مؤخرا أو فعلا مؤخرا والتقدير يكون بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ أو بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي a cikin fiƙiwa ana da shahararrun mazhabobi guda hudu hambaliya malikiya shafi'iya hanafiya ko to a cikin nahawu kuma ana da mazhabobi guda biyu shahararru mazhaban malaman kufa da malaman basra yanzu da kace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ana sauraron ajin ne sai kace nake farawa to malaman kasar basra sai su ce haka zaka fassara kace da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake farawa ko da sunan Allah mai rahama mai jin kai farawa ta kufa kuma sai ce sai ka ce da sunan ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma farawa ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai ina fatan mun gane rabbi yassir ya ubangiji ka sauƙaƙe mana karatun wannan littafi قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ الفقيه تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رضي الله عنه قال الشيخ الإمام شيخ مالني ليماني واتو الشيخ معنى شي أتصور اللاربتي شيني دوتيجو هناك الشيخ معنى شي دوتيجو أما أنا مغانا ني مغانا تحرك إلمي in academic sector haka ce a sheikh ana nufin wanda yake ya ainihin manyanta a cikin ilimi wato ya nuna a cikin ilimi ba wai nuna ta shekaru ba ya nuna ya kware a cikin ilimi sai a ce a shi'a larabawa kuma suna da wata maganar akan cewa in suka ce sheikh suna nufin wanda ya taba aure da haka ka taba aure ba larabin ya haɗu da kai zai ce ya sheikh kai kuma kai ta hura hanci ya ce maka babban malami yana nufin wai kai ba tuzuru bane kai ba gauru bane ka taba aure ina fatan mun gane qala shaykhu babban malami al'imamu limamin musulunci al'alimu masani al-zahidu mai taka tsantsan da duniya al-hafizu babban mahaddaci al-faqihu malamin fiqihu taqiyuddini mai ainihin wato taka tsantsan ko mai kula game da addinin musulunci abu muhammadin baban muhammadu abdul ghani ibn abdul wahid shine abdul ghani dan abdul wahid ibn ali dan ali ibn surur dan surur al-maqdisi mutumin birnin kudus radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yace shine takadiri to irin wannan maganganun fa ba ba malamin ne yake faɗi ba don kaka je kana hujja da cewa ai shi ma ya ce shi limami ne a'a wani ɗalibin shi ne in ya zo gabatar da malamin a littafin ba zai ce kawai wane ya ce ba shine sai dan yi kirari irin wannan don haka irin waɗannan kalmomin ba wai mai littafin ne ke faɗi ba a'a mai ruwaito littafin daga malamin ne in ba haka ba ai shi ba zai ce wa kanshi al-shaykhul imam al-alim al-zahid al-hafiz al-faqih taqiyuddin ba ba zai faɗa kanshi haka ina fatan mun gane yace alhamdulillah ala sarra'i wa dharra godiya ta tabbata ga Allah a halin farin ciki da halin wahala wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shahadatan wannan shaida da nake yi muddakharatan li yawmin liqa ina fatan Allah ya ajiye mini ita ce mini amfani ranar da za mu haɗu da Allah duk wanda ya shaida a nan duniya shaidawa ta gaskiya la ilaha illallah a ranar alkiyama za ta kwace shi to abin da yake fata shine wannan shaidawa Allah ya ajiye mishi ita ya adana mishi ita yadda za ta amfane shi in suka sadu da Allah cewa Allah ya shaida shi ya shaida Allah shine abin bauta wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lallai muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne akramul asfiyai mafi girman zababbun zababbu wa khatamul anbiya kuma cikamakin annabawa sallallahu alaihi Allah ya dadin tsira gare shi wa ala alihi da mutan gidan shi wa sahabihi da sahabban shi ahli sidiki wal wafa sahabban annabi masu gaskiya da cika alkawari salatan da'imatan ila yaumil jaza ina fatan Allah ya wa annabin shi salatin nan diman da'iman har zuwa ranar alkiyama wa babu bayan haka fa hadhihi ahadithu fil ahkam waɗannan hadisai ne game da hukunce hukuncen musulunci min al halal wal haram na daga hukunce hukuncen halal da haram ikhtasartuha na takaito su wa hazaftu asanidaha kuma na share isnadansu don haka a cikin littafin ka ji sharuɗa biyu sharaɗin farko ikhtisar baya kawo hadisai dogaye hadisan duk da zai kawo ko da dogaye ne zai kokarin kawo su a takaice sharaɗi na biyu ba zai kawo da isnadi ba ba za ka ji haddafana haddafana haddafana ba sai ce dalilin da yasa yi haka li yaqruba tanawuluha ala man arada hifzaha domin duk wanda ya nufi ya haddace waɗannan hadisai su yi mishi saukin ɗauka ya haddace din wa ababtuha ila kutubil a'imma to waɗannan hadisai tun da nace ba zan kawo isnadi ba to amma sai na danganta su zuwa ga littattafai na limaman hadisi almuttafaqi ala kutubihim waɗanda duk duniyar musulunci an haɗu akan nagartar littattafan su jama'a kun fahimta ka'ida anan ita ce ko dai ka kawo isnadi a farkon hadisi ka ce haddasana haddasana in baka kawo ba a ƙarshen hadisin ka kawo isnadi in baka kawo ba idan ka gama kawo hadisin sai ka ce wane ne ya fitar da shi to ka ba da amana yadda take kenan inna allaha ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahli ina fatan mun gane al-mujmai ala itiqanihim limaman da an hadu akan kwarewar su wa dabbihim da kuma haddasu da iya rike karatu abin da yasa na zaɓi irin limaman ma wato limaman ma ba wai ko waɗanne limamai ba sai ƙwararrun limamai irin su bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja malik tabari irin waɗannan limamai waɗanda gaba ɗaya an haɗu akan ƙwarewarsu da kuma iya riƙe karatunsu da kyau ya ce na yi haka ne liyar kanal kalbu ilaiha domin ainihin zuciya ta samu natsuwa zuwa ga waɗannan hadisai cewa na kawo su na danganta su zuwa ga limaman da an amince da su wa yahsula li itimadu alaiha kuma dan a samu dogaro da waɗannan hadisai fama kana fihi muttafaqun alaihi dukkan wasu hadisai ko duk wani hadisi wanda ka ji na ce muttafaqun alaihi fa huwa min majtama alaihi al-imamani to yana daga cikin hadisan da limamai biyu suka haɗu wajen ruwaito shi wato Muhammad bin Isma'il al-Bukhari Muhammad dan Isma'il al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi da kuma Muslim dan Hajjaj an-Naisaburi waɗannan mun karanto a ƙasa daga cikin ta'alikat din da Samir ya dangane da tarihin su dan haka ba za mu maimaita wannan ba insha Allah to sai malam ya kawo wasu abubuwa waɗanda ƙa'idoji ne dangane da fahimtar wannan littafi wannan don kasancewa duk littafin da baka karanta ka daure ka karanta shimfiɗan littafin don ta taimake ka ka gane menene mai littafin yake ne sai ya ce wa alamatin bukhari alan siradi alamar da zan yi wa hadisin bukhari idan shi kaɗai ya rawaito hadisi ha zan yi ainihin ha saɓe mai ruwa shine ha'un duk hadisin da kaga ya gama rawaitowa a ƙarshe sai sa kha'un yana nufin akhraja ul bukhari kaga ba zai ce maka akhraja u ba kenan sai dai ce kha kawai to da ya ce kha wa yake nufi bukhari wa alamatu muslimin ala firadihi alamar da zan yi wa muslim ko in shi kadai ya rawaito hadisi mimun ma'ana muslim kenan ya fitar da shi wa alamatu abi dawuda sulaiman ibn al-ash'af as-sajistani alamar da zan yi wa abu dawuda kuwa mai suna Sulaiman dan Ash'af as-Sajistani ita ce dalun dan haka da zaran kaga dalun to alama ce da ke nuna cewa wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi wa alamatu Abi Abdurrahman alamar da za a yi wa ainihin baban Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali an-Nasa'i wato al-Imam Ahmad dan Ali an-Nasa'i ita ce sinun wa alamatu Abi Isa alamar baban Isa kuwa wato Muhammad bin Isa bin Saura ta Tirmidhi Muhammad dan Saura ainihin wato Muhammad dan Isa dan Saura ta At-Tirmidhi ta'un da zaran kaga ya ka hadisi ya ce ta'un to ma'ana akhrajahu At-Tirmidhi wa alamatu Abi Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini alamar da zan yi wa baban Abdullah Muhammad dan Yazid dan Majah mutumin kasar Qazwina kafun dan haka da zaran kaga kafun to alamar Ibn Majah kenan ina fatan mun gane to waɗannan fa istilahat ne da suka shafe shi wani malamin in yazo shi kuma ya ɗizo ya zo rubuta nashi littafin shi kuma zai iya bin nashi dan haka wannan ba ka'ida ba ce wadda malamai suka rattaba ta a shi ne yanzu ya kawo a cikin littafin shi kun fahimta jama'a yawwa sai ya ce wa rubama abafna shay'a ila ghairi ha'ula'i to ta yiwu kuma mu danganta wasu hadisai zuwa ga wasu malamai waɗanda ba waɗannan da muka ambata ba in har muka yi haka fa nusammihi to za mu faɗi sunan irin wannan malam duk hadisin da muka kawo ba daga waɗannan malaman ba za mu fito mu faɗa karara kun je ba malamai ke yi ko yanzu da haka idan hadisi ya zo daga malik a nan ba zai yi wata ishara ga malik ba zai ce malik kai tsaye ko kun fahimta idan wani hadisi ya zo daga al'imam tabari ba zai ce ainihin zai wata alama ba don bai faɗa ba ko ya ce fa nusammihi a nan za mu faɗa ƙarara ai wala nushiru ilaihi bi harfin ba za mu ishara da wani harafi ba kenan domin ba mu kawo wannan ka'idan ba ina fatan mun gane wa as'alullah an yanfa'ana bi zalika ina roƙon Allah Allah ya amfanar da mu da wannan aiki wa man qara'ahu Allah ya amfanar da wanda duk ya karanta wannan littafi aw hafizahu ko kuma wanda ya haddace shi aw nazara fihi ko wanda ya nazari a cikin shi wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi Allah ya sanya wannan aiki ya zan na fuskanci fuskar Allah shi kadai babu wani in ba shi ba mujiban lirda ina fatan wannan aiki Allah ya sa ya tabbatar da yardar shi zuwa gare ni innahu sami'u du'a lalle Allah mai jin addu'a ne wa huwa hasbuna Allah ya wadace mu Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla da wakilci irin na Allah in aka ce Allah ne mai gidanka ka more ina fatan mun gane to a cikin malaman nan idan ba ku manta ba mun yi tarihin su ma a waɗanda suka rage kawai waɗanda ba mu karanta ba daga cikin ta'alika ɗin su ne ainihin wato daga ciki akwai tarihin al'imam an-nasa'i da ibnu maja su ne nake so za mu ɗan karanta da tirmidhi a nan kaɗan inda ya kawo gashi wane ne al-imam an-nasa'i yace huwa al-imam al-hafiz as-sabt as-sabatu ya ce shi ne babban limami ma'addaci tabbatacce a cikin haddar wato haddata shi ba da girgire ba ce ba karatun zuku suka yi suka haddace karatu ne wanda hadda ta zauna shekul islami malamin musulunci naqidul hadis bakanikin hadisi sarki ya tabbata ga Allah kaji hadisi ha injiniyoyi yake da su sahibu sunan mai littafin as-sunan to anan ya kamata mu tsaya mai bayani saboda ilimi yana gaba dole ana ƙara bayyana gwargwadon yadda yake a da malamai suka ce rawahun nasa'i kai tsaye abin da suke nufi annasa'i a cikin littafin shi as-sunan sugura abin da ya faru al-imamu nasa'i ya rubuta littafi babba ya sa wannan littafi kitabu sunan sai kai littafin zuwa ga sarkin garin sai ya ce ranka ya dade kaga hidimar da ne wa musulunci sai sarkin ya ce algafata malam duk abin da ke cikin littafin nan ya inganta sai imamun nasa'i ya ce a'a na tara ne sai sarkin ya ce to a tace mana a tace mana abin da ya inganta sai imam nasa'i ya ji hadisan da yake ga sun tabbata sai ya ware su to da ya ware su sai sunan littafin ya sauya daga kitabu sunan sai ya koma wannan as-sunan al-kubra sunan babba wannan kuma as-sunan as-sawra karama ko kuma a ce mata al-mujtaba ma'anan mujtaba zababbiya ko kun gane to galibi duk sanda kaji an ce rawahu nasa'i ana nufin a cikin wannan din ita ce tafi shahara ita waccan babbar daga baya aka dawo aka buga ta kamar shekara goma za ga tana dauke da duk hadisan da ke cikin karama to karama ita kuma an tace ne dan haka za ga hadisan cikin ta za ga galibin su sun tabbata sai dan abin da ba a rasa ina fatan mun gane wulida bin nasa an haifi imamun nasa'i a garin nasa sunan garin kenan nasa fi sanati khamsi fi sanati khamsi asharata wa mi'atayn shekara ta 215 bayan hijira وتوفي رحمه الله سنة ثلاث وثلاثمائة الله يجزي عن إمام النسائي يا رسول هجرة لا شكرا دري أكو لا أكو ديدي انظر سير أعلام النبلاء يتي كذيك كرن تلتاف سير أعلام النبلاء مجلد نقوم شاهو شافي نقري لا لا أشرين دبيار jama'ar musulmi kun ji takaitaccen tarihin nasa'i dan yi tambihi anan wasu na kuskure wajen faɗi suna cewa nisa'i suna ganin nisba ce zuwa ga annisa'u mata wai kama ana son a ce ne annisa'iyu na mata a'a nasaɗin sunan gari ne don za a yi nasba zuwa ga garin sai a ce annasa'iyu inda nasba ce zuwa ga na mata mata sai a ce anniswiyu ina fata an gane anniswiyu to ibnu majah fa al-imam at-tirmidhi afwan al-imam at-tirmidhi ko sai malamin ce huwa al-hafiz al-alam shine babban mahaddaci wanda ya zan jigo a cikin ilimi al-imamul bari limamin musulunci kwararre musanniful jami' mawallafin littafin jami'ut tirmidhi tuwfiya sanata 77 wa mi'ataini ya rasu shekara tana da 270 da ainihin tara tis'in wa sab'ina wa mi'ataini shekara 279 bi tirmidhi a garin su na tirmidhi yan boko sun fi sanin sunan garin yanzu da tamil haka suke cewa tamil t e r MEZ Tamil haka ake faɗin garin a yanzu tura haka amma Tirmidh ne Tirmidh sunan garin gari ne a bakin ruwa haka ina fata an gane unzur siyara alamin nubala ice ka duba littafin siyara alamin nubala mujallad na sha uku shafi na ɗari biyu da saba'in daidai ibn majah fa sai ce huwa al kabiru shine babban mahaddaci al-hujja hujja ne shi a musulunci al-mufassir malamin tafsiri مصنف السنن مولى في اللتاف السنن ابن ماجه وحافظ قزوين في عصره babban mahaddaci a zamanin shi a garinsu garinsu na kazwin babu kamar shi a lokacin shi wuli da sanata tis'in wa mi'ataini an haife shekara tana da ɗari biyu da tara bayan hijira wata wusiya sanata salasin wa sab'ina wa mi'ataini ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da ainihin wato saba'in da uku انظر سير أعلام النبلاء كدوب للجاف سير أعلام النبلاء مجلد نشاء أكو شافي نأيني واتو تريمي لسبعين دبقوا يديدي تو جماعة كنجي الله مروك كن سركي يتيمكين ما لن يتي كتاب الطهارة للجاف سركي كتاب مصدر كتب يكتب كتابة فهو كتاب أي مكتوب مجتمع فيه الحروف والكلمات والجمل والمعاني أصل كلمة كتاب على ربتي معناتها ما تترى لا ربا سكن شيء تكتب بلو فلاني سوانا سنتارو إذا اجتمعوا إن سكتارو to in ka ce katabtu inda tsuran larabci ne in ka ce katabtu kana nufin na tara to abin da yasa ake cewa rubutu kitabatu saboda kana tara haruffa ne suna hada kalmomi kalmomi kuma suna hada jimloli jimloli kuma suna hada ma'anoni to da haka kake kiran littafi kitabu matattara to me yasa littafin umdatul ahkam littafi ne a cikin shi ko muka ji malam ya ce kitabu to anan ne kake gane fa'idar istilahi da kuma amfani da kalma a mazdarinta ko kuma a ma'anarta ta larabci littafin umdatul ahkam a matsayin shi na kitabu to kalma ce mustalah wato littafi kamar da an ce littafi kowa zai gane me ake nufi to amma nan da aka ce kitabu in ka zo dan bahaushe ya gane abin da kake nufi sai ka ce kitabu sahara matattarar bayanai game da tsarki a ƙarƙashin nan za a yi magana dangane da tsarkin jiki tsarkin wurin sallah tsarkin ruwan sallah da makamantan haka kaga matattara ce ta tsarki ba tsarki nau'i ɗaya za a yi magana ba ko kun gane to wannan matattara akan tsarki za a yi magana babu dalili ala wujubi tahara babin da ke bayani akan dalilin da ke wajabta tsarki wato tsarki wajibi ne to amma me dalili akan haka الحديث الأول حديث نفرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه dalun kun ga haka ko yawwa ya ce babin da ke bayani akan cewa tsarki wajibi ne to tunda tsarki wajibi ne me dalili akan haka ka ga yadda malamai suke ko tun a farko ya faɗi wata magana za ka rinka ganin ta a littafin ya ce zai tattara hadisai ne na hukunce hukunce dan haka da yake babin dalili akan wajabcin tsarki ba zai kawo maka ayoyin da suke magana akan haka ba dan bai ce zai tara da ayoyi ba hadisai yace ko kun fahimta to tsarki wajibi ne ne dalili sai ce ga hadisin farko daga babban sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda kala abu huraira ice kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce la yaqbalu allah salata ahadikum allah baya karban sallar ɗaya daga cikin ku idza ahadatha idan yayi kari ina ma'anar kari shine kashi ko fitsari ko tusa hatta ya tawadda a hasse ya yi alwala kana zaune da alwala sai ka je kai kashi to in kai sallah Allah ba zai karba ba har sai ka sake alwala kana zaune da alwala sai kai tusa ko fitsari in kai sallah haka Allah ba zai karba ba har sai ka yi alwala ina fata an gane sai ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka ainihin ruwaito wannan hadisi ku kiyaye jama'a wasali din nan ba a cewa muttafiqun fadin ane mata fataha ne alal maf'uliyya shi dole a karanta na'au da sarf ku guji ta kalidanci jama'a dole ne ku je ku yi karatun na'au da sarf ku koya ku kware shine magana da muke faɗa wa yan boko yaran nan da ke sakandare dole ne ku kware da turanci kowane irin kwan zaka karanta ya zama turanci ba matsala bane kana iya sarrafa shi amma ka zo ka zama babban dan boko sai ka je kana magana a rediyo ko jarida baka iya bambanta f da v ka faɗi ba phonetics ba phonology ka ji mutum yana cewa election creation ba phonetics ba phonology to dole ne a larabci ka iya na'au da sarf don ka san yaya ake sa wasali ya yi daidai wa daida in ba haka ba sai ka zo kana cewa muttafiqun muttafiqun to su hadisai su hadisan ne suka yi aikin ke a halin an yi aikin ne a kansu su ne maf'ulai muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka aini ruwaito wannan hadisi dalil sai malam yace dalil ina ma'anar dalil abu dauda kun fara samuwa ke to a ƙasa sai malam yace haza lafzul bukhari wannan lafazin da malam ya kawo lafazin bukhari ne برقم ألمبا تدبو شدة تقري ترى دا همسن دا هدو وأبي داود أبي داود ما ينا دا ولنا لفظ ألمبا حديثي تستن وأما مسلم أما لفظ مسلم يد يرويتو حديث أتكين لمبا تقري بيو دا أشرين دا بير فلفظه قاعد لفظ مسلم يزو لا تقبل صلاة أحدكم باء كربان سلر قيدة جتكينكو وللبخاري لفظ آخر برقم بخاري ينا دا ولنا لفظ ألمبا تا مئة وثلاثين وخمسة لما حديثي تقري إلى ثلاثين دبير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة من أحدث ما أكرب سنة وند الولش تكري حرس يا ساك الولا وزاد في شي بخاري أو أن لفظ يتعالى نتيوى قال رجل من حضر موت wani mutum daga ƙasa habara maut wato ƙasar yaman kenan sai ya tambaya abu huraira ya ce mal hadasu ya aba huraira menene kai ya kai abu huraira alhadas din menene jama'a kun gane ba laifi ba ne kai ba haushe a faɗi wata kalma sai ka kasa gane ma'anarta kuma hausa ce sai ka tambaya yanzu wannan balarabe ne mutumin kasar yaman daga garin hadramaut amma abu huraira ya faɗi kalmar da annabi ya faɗi ya ce iza a hadasa sai abu huraira bai ga sai wannan bai gane ba sai tambaya abu huraira mal hadas menene hadas qala sai abu huraira ya ce fusa'un tusa au duratun to me bambancin fusa da durat abin da ake nufi da fusa tusa wadda take fitowa sai dai a ji warinta ba a jin kararta durat din kuma ita ce tusa wadda ake jin kararta don kada a ce fusa'un kawai ya ɗauka to tusar da ake jin warinta ba kararta ita ke karya alwala wadda ke da kara kuma ba komai sai abu huraira ya haɗa jin duka ya bayyana shi a cikin wannan hadisi mun fa'idantu da cewa idan kai amfani da wata kalma a matsayinka na malami da yaren da jama'a suke fahimta idan ba su fahimta ba saboda an yi kinaya to in ka tashi fassara ta to ka fassara ta karara a nan ba kwana kwana kuma don an ce kai sai bai gane kai ba to ai tusa ce aka ɗan rufa mata asiri to sai a ce tusa mai wari da mai kara ko kun gane jama'a haka ake karantar da mutane to الحديث الثاني حديث نبي وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب لقى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله يقال مش يرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شيكو يا كربو لقى النبي إلى أمين الله استبت أغريشي النبي يتي لا يقبل الله صلاة بغير طهور الله بايا كربان صلى باتارد تركيبا ولا صدقة من غلوله Allah baya karɓan sadaka daga dukiyar sata mimun damun ta filin wato al'imamu muslim da abu dauda da tirmizi da nasa'i su suka ainihin fitar da wannan hadisi jama'a kun ji wannan hadisi Allah baya karɓan sallar da aka yi ta babu tsarki kaga anan tsarki aka ce tsarkin jiki tsarkin wurin sallah tsarkin ruwa tsarki dai gashi nan jimilla duk sallar da aka yi ta babu tsarki Allah baya karbe sai ya sake cewa haka Allah baya karɓan sadakar da aka yi da dukiyar sata to me ake nufi da hulul shine sata daga cikin dukiyar gwamnati mecece gwamnati ita ce haɗuwar jama'a waɗanda ke da tarayya akan wani haƙƙi sai kai kaje sai kai sata ba a raba ba karka ce ai ka ɗibo raban ka ne yau kai ka raba da kanka kenan sauran ka raba musu da haka duk wanda ya sato kuɗi ya zo sadaka Allah ba ya karbe to anan dilalatul iqtirani ta bayyana karara kowa dai ya san idan mutum ya sallah bayan ya yi kashi bai sake alwala ba Allah bai karban sallar ko to haka ake son kowa ya san cewa in ya saci dukiya ya yi sadaka Allah baya karbe shine dilalatul iqtirani wato abin da ake nufi da dilalatul iqtirani a cikin ilimin usul fiqi shine wata magana ta zo wadda kowa ya san ga yadda take babu shakka sai a kawo ta sai a jingina ta da wata magana wadda ba a san ta ba sai kuma a nuna hukuncin su ɗaya ne yanzu dai kowa sun sallah ba tsarki ba taimako to amma mutane suna shakka ne ko suna tantama sadaka da dukiya haramun fa to sai a ce yadda ka san sallar ba a karban in ba a tsarki haka sadaka ba a karban in ba a tsarki ga sha ƙasa mala ya ce rawa'u muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a lambar hadisi ta 224 min hadisi mus'ab bin sa'ad daga hadisin mus'ab dan sa'ad قال يتي دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده عبد الله بن عمر ne ya shiga zuwa wurin wani tsohon gwamna mai suna ibnu amirin dan ya gaishe shi wa huwa maridun a halin shi tsohon gwamnan ba shi da lafiya sai wannan babban malami ya je gaishe shi faƙala da ya je gaishe shi sai ainihin shi wannan tsohon gwamna ya ce ala tad'u Allah ali ibn umar to ya ibnu umar kuma ba za ka yi mini addu'a ba ba za ka roƙa mini Allah ba ma'ana wata addu'a yake bukata ƙari a bisa addu'ar da aka yi mai ta mara lafiya ba ka duk wanda ya je da mara lafiya ai yana addu'a ko to kuma ta kaji yana cewa ba za ka roƙa min Allah ba to akwai wata addu'a da yake nema special kenan ina fata an gane faqala to su sahabbai ba sa mujamala sahabbai ba sa irin wannan dungu da malaman zamani suke yi aje ana to shikenan salati goma ga annabi wai sai a koma a ce ai dama dai mun yi mujamala ne wai da muka ce salati goma ga annabi ban yi salatin ba mun yi nuni da baki ne don mun san ma addu'a ba za ta kamata a'a sahabbai ba sa kwana straight ne point blank karara sahabbai suke addinin su da yake ba za ka yi min addu'a ba faqala sai ibnu umar yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzon Allah yana cewa fa zakarahu sai ambaci wannan hadisi Allah baya karban sallar da babu tsarki kamar yadda baya karban sadaka da akai da dukiyar sata وزاد أتكير يا مسلم في قارة تشوى وكنت على البصرة كيف تقول لنا لي أبصرة يوا ka dan ci kaima kaima don haka ko na yi addu'a ma zan bata lokaci na ne ka ji yadda malaman salaf suke ka yi gwanna ka taba ka dana saboda haka ba za mu yi addu'a ba don za mu bata lokacin mu to ba ruwan shi ba neman kujerar umara ko hajji ba neman a sai mai ragon suna ko ragon layya ba neman a canza mai riga shi rahama Allah kawai yake bukata na fata mun gane to sai malam zai fassara kalmomin da suka zo a hadisin kuma ya shari wal ghululu menene ghululi ne al khiyanatu fil maghnam wato ha'inci game da dukiyar ganima wasarikatu min ganima da kuma sata daga cikin dukiyar ganima qabla al-qisma kafin araba mecece dukiyar ganima an je yaki an dako kafin araba sai wani ya sata kaga wannan dukiyar kowa yana da tarayya akan ta ko kasan nan tamu yaki aka yi sannan ta zama yadda take aka gano nan akwai man fetur nan akwai gyada da auduga nan akwai kol nan akwai kaza nan akwai kaza aka zo sai aka tara dukiyar da aka tara dukiyar sai ta biyo ta ofis ɗinka sai aka ce dala miliyan ɗari ne sai ka sa mata road block sai kai clearing ɗinta gefe guda da aka taba ka sai ka ce to ai ka ɗibi rabanka ne yau shi aka raba an raba ne abin duk da ba a raba ba kace ka ɗibi rabanka kai ka ɗiba wa kanka kenan to jam- jama'a an aka ce ba a yi rabo ba kace ka ɗibi rabanka ai magana ka ɗibi rabanka bata taso ba dan in an raba sauran ba a san zai kai wa sauran yadda kai ka samu ba eh wannan ita ce ake nufi da sata daga dukiyar gwamnati ina wannan maganar ina sane da cewa akwai malaman ahli sunna a Najeriya sun halatta wa 'yan boko su saci dukiyar gwamnati da wannan fatawar cewa wai ai sun ɗibi rabar su ne waɗannan malamai fasikai ne zindiƙai ne saboda in an ɗiba ana ba su kwamishin ana musu kujera hajji da umara a ciki duk malamin da ya halatta maka kai ɗan boko ko ɗan siyasa ko ma'aikacin gwamnati cewa ka ɗibi dukiyar gwamnati rabanka ka ɗiba malamin ƙarya ne munafiki ne abin da ka ɗiban nan kai marmaza ka dawo da shi in ba haka ba ranar alkiyama wallahi tallahi sai kun tashi kuna baran baran kai da shi don haka ku daina sata dukiyar gwamnati ba wata fatawa da za ta halatta maka haka ba aya ba hadisi ba ijma'i ba kiyasi ulama ubani isra'ila ne kawai Allah ya kiyaye sai ce wa kullu man khana fi shay'in khufyatan da duk wanda ya ha'inci game da wata dukiya a boye faqad ghalla to shi ma ya sata dukiyar gwamnati dan kwamitin masallaci ne kai sai aka tara dukiyar masallaci ba a kirga ba gari ya waye sai ka dan zaru naira 60 sai ka sai koko aka dawo da almuru aka juye a kwamiti sai ka ce karanci naira sittin za ka kawo in kai shiru ganin wai ba a raba ba ba a kirga ba ba a san adadin ba to kai ma ka zama barawon gwamnati jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah kiyaye Allah kiyaye bala'i ya kai bala'i jama'a ba a taba fitarwa da wata gwamnati rahoto a duniya irin yadda aka fitarwa da Najeriya ba ku buga www.globalforum.com labarai da ɗumi-ɗuminsu efcc ta fitar da rahoto cewa daga 1960 zuwa shekarar bara shekara 46 shugabannin najeriya daga wancan lokacin zuwa bara sun saci kudin najeriya kwatankwacin dalar amerika biliyan 380 ba naira ba dala ba miliyan ba biliyan talaka dan uwa nan aka tara biliyan sai ka nemi zariya dan baka taba jin labarin kuɗi irin su ba waɗannan kuɗin da za a zo gaba ɗaya za su ishi a gyara duk matsalolin Najeriya za su gyara su kowa ya koma ya rayu kamar ɗan sarki globalforum.com duk wani labari da kake nema da ɗimi na gaskiya babu ciwa-ciwa wannan website ne akan intanet wanda ba a shakka kowa a duniya gaskiya ake faɗi ko za ta biyo kan waye globalforum.com yanzu kana zuwa za ka ga labarai da dumi-dumi na gaskiya abin da ya faru a wannan makon ko a wannan watan ko makamantar haka laiki ai qamal allamatu ahmad shakir rahimahullahu babban malami ahmad shakir Allah ya ji kanshi yace ma'anar wannan hadisi ya ani annaka kunta waliyan alal basra kai fa tsohon gwamna ne a kasar basra wa khashabnu umara أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئا من المظالم التي لا يخلو منها الولاة abin da yasa ibnu umar ya yi mishi addu'a ya ji tsoron kada ya zama wannan tsoron gwamna mai suna ibnu amir ya ɗibi dukiya ta zalunci irin wadda masu mulki ba sa kuɓuta daga gare ta an fahimta jama'a wallahi mulki bala'i ne jama'a haɗari ne umar dan abdulaziz da aka jawo shi aka naɗa shi farauta matar shi gimbiya ce yar sarkin da ya gabata ce sai ce to kina son zaman aure ya yi ta ce eh ita to duk dukiyar da aka kawo ki da ita gaba ɗaya ki kwashe za a kai ta mai tulmani dan dama dukiyar jama'a ce aka ɗiba aka yi miki gara da ita yace iyakar magana kenan ko yin haka ko saki wanne kika zaba sai ta ce ta zaba ka sai aka kwashe aka kai dukiyar gwamnati haka yake tashi da daddare sayyidina ali yana ya duniya gobe kairi duniya ki rudu wani ba dai ni ba sayyidina ali yana khalifan musulmi ba su ci komai ba sayyidina abubakar ya yi khalifanci shekara biyu da ya zo mutuwa sai tara ƴaƴan shi ya ce hatta dukiyar da ya mallaka ma su tattara a koma da ita baitul mali ne sani ba ko wani kuskure ya yi tsalle ya faɗo cikin dukiyar shi kuma kowa zan abubakar multimillionaire ne cikin sahabbai amma aisha ishi ta amma aisha ishi ta ce da ya kwanta ya rasu ko kwandala ba mu ci gado ba saboda ya ce duk abin da ya mallaka gaba ɗaya a kai gwamnati sai ta ce wallahi ubana ne gwamnati ta ci riba da shi ba shi ne ya ci riba da ita ba tunda mu ɗayan shi ko taro ba mu ci gado to amma nan matar wani tsohon shugaban ƙasa ta fito a ƙasar nan tana alfaharin cewa kudin da ake kwace musu ana cewa sun sata ta ce har yanzu ba a ɗauke abin da ake kira ɗan ɗibi ba in kai bahaushe ne ka san ɗan ɗibi in baka sani ba kai ɗan bariki ne in aka kwasa tuwo sai kaga an ɗan yi wata loma kwaya ɗaya a sama to ta ce duk abin da aka ɗiba ba a ɗibi wannan ba ma sun ɗiba har sun rasa abin da za su yi da shi jama'a har sun rasa abin da za su da shi Allah kiyaye ga ƴaƴan talaka ba makaranta su ne za su fito yanzu suna manna musu fosta su za a bawa barandani a ce ku je ku datsa mutane ranar zaɓe su za a ba su a buga musu ICD a cikin ruwa su sha ido wurjan wurjan kamar kwaɗo a ce to in an zuba akwatin zaɓe ku kwashe da gudu ku yi nan in aka ci kuma shikenan sai a watsa su dan talaka ka tsaya ka lura shugabannin najeriya sun mai da ubanka bawa kai ma sun mai da kai bawa dole ka tashi ka kwatar wa kanka yanci duk wani dattijo ko dan siyasa ko dan demokuraɗiyya ko dan iska ko dan danja ko dan gari ko wane ne ya baka fosta yake ka liƙa ka tambaye shi bai da ɗani ɗan shi yawon liƙa mishi fosta ma har buhari ƴaƴan shi ba sa yawon liƙa fosta har buhari da kuke cewa najeriya sai mai gaskiya ƴaƴan shi ba sa yawon liƙa fosta ku ne ƴaƴan talaka kuke yawon liƙa fosta ranar zaɓe ba ka ganin 'ya'yansu suna can ɗaka sun yi da ciki a kan fulo mai laushi suna canza tashar da suka ga dama suna ɗibar dambun nama da wannan hannun suna shan lemu tanjirin niƙaƙƙe da inji da wannan hannun suna sha in baban su ya ci zaɓe su tsalle su ihu a kwashe su a tafi da su su Switzerland ko kuma kuna nan dai dogon bauchi da dai bola ta gagare ku wallahi tallahi wannan magana da nake ba abin dariya ba ce wallahi abin talaka ya kuka ne abin talaka ya kuka ne ko kuke saka ƙuri'a da ko ake amfani in aka ci shi kenan sai aje sai su karfafa yayin sai tura yayan su karatu kasar waje tunda sun zo sun fitar da wani irin tsari wanda yake na ran da naga wannan tsari wallahi tallahi sai da ne kwalla na je wata jami'a ne na yi musu lacca da na je jami'ar na shiga gaba ɗaya sai hankali na ya tashi na ce wallahi dan talakan Najeriya shiga uku jami'ar a nan kasar take jami'a ce ta kuɗi kudin registration kawai za ka biya na shekara daga miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ne zuwa sama kudin registration shinkafa da nama da manja da suke ci ba daga najeriya ake kawo ba daga afirka ta kudu ake kawo ba sa cin na najeriya ma sannan sai aka zo aka fitar da wani tsari wanda wanda zai yi aikin gwamnati nan da shekaru kaɗan masu zuwa in ba ya yi irin wannan makaranta ba ba zai samu irin satifiket ɗin da sharuɗan da ake nema ba sun kashe waɗannan makarantun sun raya nasu sannan sun fitar da sharuɗan ɗaukan gwamnati wanda sai irin waɗanda suka yi waɗancan makarantun sannan za su iya zuwa a ɗauke su aiki na haka kai ga ka da digirin amma sai ka ƙare a masinja ku je abuja ku gani ga mutum da digirin yana yawo kafin shi ta yi ƙura fitu fitu so da haka talakawa ku tashi ku kanku kiyamun lalle ƴaƴan talakawa a daina ba ku fassa kuna liƙa ana ba ana dafa muku dankali kuna ci ana ɗiban naira ashirin ashirin ana ba ku ana yaudarar tashi ku yi taro ku san yaya za a fita mafita shike sai ka kama bbc sai ka ji muryar wani sai an zo zabe kuma sai a zo a ce an zo sulhu ne a yayya ta wa juna a yafe wa juna a zo a gyara sai a sake idan kwaya a baku a ce a zuba cikin wannan kwanan sha guda na kwaya a cikin garwa guda in ka sha ido ya fito tulu ka ga yaro ya rike barandani yana yawo mutum yana cewa zai daka mutane kuma kannan uban shi ne da abokan uban shi zai daka ku akan sai an saka jam'iyya kaza in aka saka kuma aka gudu aka tafi sai ga shi ya bauna yana shan daga sai ka wuce sai na daga kai kamar kare na jin yunwa haka ta kiyaye Allah abin talaka ya kuka ne Allah wallahi tallahi in ka ga bala'in da aka shirya talaka da dan talaka a Najeriya ba shi cikin tsarin su gaba ɗaya nan gaba talaka zai rayu a ƙasar nan ba su kasa ƙasar nan da talaka gaba ɗaya babu cikin lissafin su talaka Allah kiyaye shi ne sai ke cewa an yakuna ma shi yadda hi minal amwali da khalahu shay'un mimma yadkhulu ala al-wulati min al-mali min ghairi hilli ibnu umar ya ji tsoron kai wannan mutum addu'a ne ya zama dukiyar da ke hannun wannan mutum tana daga cikin dukiyar da haramun ta shiga kamar yadda dukiyar masu mulki galibi haramun ta kan shiga wala anna ibn umara arada bi tarki du'a lahu to me yiwa kuma ibn umar ya nufi sai sa ya yi mishi addu'a me yiwa ya zama ya bar addu'an ne wa bi hadha ta'lil an yu'addibahu ya so labantar da shi ne kayi mulki kayi zalunci kuma yanzu ka zo kana neman malaman sunna su maka addu'a sai ce ba za mu maka addu'a ba ibnu umar yana son abin ya zama nadabi kamar yadda in karuwa ta haihu kada a je a yi taron mata suna ko da taron sunan nan gaskiya ne in shege ya mutu a kauce mishi dan a kyamatar da mutane abu to azzalumi in suka neme ku ku yi addu'a ku ce a ba ma yin addu'a ba ma yin addu'a haka wani kawai muna dawa shi bana a ka'aba kawai da an gafa ta malam an gafa ta malam to addu'a mana addu'a na ce ni yace eh ni kai ranar zai yi addu'a sai sai na ci gaba labbaik Allahumma labbaik kan maka addu'a na ki kawai ka je ka ɗibi kuɗin jama'a ka ci nama ka zama kamar alade wuyan ka ya haɗe da haɓa in zauna gaban ka'aba ne maka addu'a ni kuma fa ina zai ka san duniya da lahira sai ce ويبين له ما يخشى عليه من الفتنه ابن عمر سي dan yayi mai haka ne dan ya bayyana mai tsoron fitina da yake mishi tsoro wa yuhammiluhu ala al-khuruj mimma fi malihi min al-haram ibn umar yayi mai haka ne dan ne dan ya sa in ya san yana da dukiya haramun to ya kokari ya fita daga ita kun ji malaman salaf haka suke jama'a za su yi maka abu dan karazana kamar da malam Abubakar gumi ya sauke ya kasar aka ce kawo zakka lokacin yana dakon riya sai ya ce a'a ba zai karɓi zakar shi ba balle mai addu'a baya so kafin shekara ta kewaye sai ce ya daina harkar giya gaba ɗaya ya koma yana transportation na halal da ya kawo zakka malam ya karɓa yi mai addu'a malaman suna kenan haka ake yin jama'a haka ake yi liyalqa Allah naqiyan tahira yana haka ne dan ya sadu da Allah yana cikin tsarki da kuma tsafta ya fita daga dukiyar jama'a tunda ya zo a mai addu'a an yi saboda yana da dukiyar haramun sai ya fitar da dukiyar haramun din ya mayar kun ga gobe sai mai addu'a kenan ya wurin Allah yana da su ina fatan mun gani sai ce warawahu mimma allama da kullu sallus rahimahullah at-tirmidhi daga cikin malaman da ainihin wato suka ainihin a al-imam al-maqdisi ya isharar sun rawaito wannan hadisi akwai tirmidhi wa inda huwa cikin riwayat tirmidhi la tuqbalu salatu ba a karban sallar da babu tsarki wa fi riwayatin lahu a wata riwaya illa bi tahuri sai da tsarki badla da zauri tahur madadin cewa ba tare da tsarki ba sai aka ce sai da tsarki duk ma'ana ɗaya wa qala fi tirmidhi yace hadha al-hadith asahhu shay'in fi hadha al-babi wa ahsan wannan hadisi shine hadisin da yafi inganci kuma yafi kyau a karkashin wannan babi da ake magana akan Allah baya karban sallah sai da tsarki qultu sai ni samir dan aminu zuhairi nace kaifa ta yaya tirmidhi zai ce a cikin wannan babu wannan hadisin nashi shi ya fi inganci ya fi kyau wasihi hadisu sabiq an abi huraira bayan ga hadisin da ya gabata daga abi huraira wa huwa muttafaq alaihi wanda bukhari da muslim suka rawaito yaya tirmidhi zai ce riwayar shi ita ta fi inganci ga ta malaman shi su bukhari da muslim wanda ta fi tashi inganci ومن من روى الحديث ايضا ابن ماجه ايش ابن ماجه ما har yana daga cikin wadanda suka rawaito hadisin lamba hadisi na 272 wa lafzuhu ka lafzu muslim lafazin shi daga muslim duk ɗaya ne siya kaulihi in banda cewa illa bi tahuri wa amma abu dawud amma shi al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 59 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a mujalladi na ɗaya shafi na 87 zuwa da 8 sannan tariqi abul malih daga hanyar al-imam abul malih an abihi daga mahaifin shi عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم kun ji takhriji da shar'i wannan hadisi gaba kun ga wannan hadisi ya shiga babuka da yawa ko ya shigo babin tsarki ya shigo babin siyasa ya shigo babin zakka da makamantansu saboda haka kowa ya nemi dukiyar halal ya yi sadaka in ba ka da dukiyar halal to ka hakura da sadaka wannan dukiyar ka dinge ka je ka mai da ita ga masu ita ai anan jihar Kaduna mun samu wani gwargwaro ya aje tarihi da ya zo a sai tattaro kuɗi tun duniya na kwanta ma naira dubu ɗari biyu ne ya sata a ofishin shi da ya zo a sai tattaro ya dawo da su ya gudu aka yi cigiya a rediyo ya zo a mai aljeri a girma ma shi yake to tun da mutum ne laifi a duniya Allah ya faɗakar da shi ya jiya a biya gyara sai ya zai kuma yana fallafa wa kanshi a fili ji kawai zai ta isi gifari Allah ya kiyaye saboda ka duk wanda ya san ya saci kuɗin jama'a ya kokari ya dawo musu da su Allah ya taimaka sai malam ya ce Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi an Abul Malik an Abi kamar da muka karanta ko na fata an gane gashi a kafa sai ya ce wa kadhalika an-nasa'i aidan haka nan an-nasa'i ma ya rawaito wannan hadisi in zurta ta'liq as-sadiq sai ka duba ta'liqin da ya gabata wa Abul Malik to wane ne Abul Malik din nan sai ya ce mashhurin bi kunyati ya shahara da alkunyar shi ana ce mishi Abul Malik اختلف في اسمه كما في المؤتلف للدار قطني malamai sun yi saɓani game da meye sunan shi kowa dai ya tabbatar cewa alkunya shi abul malih to amma menene sunan shi al-imam dara qutni a cikin littafin shi al-mu'talif a cikin mujalladi na hudu lambar tarihi ta 1949 da lambar tarihi ta 2047 wa ghairihi da shi da wani malamin min kutubur rijali daga cikin littattafan tarihin malaman hadisi dukkan su gaba ɗaya suka ce siqatul min salisa amintaccen mutum ne yana daga cikin matakan al'umma annabi wajen riwaya hadisi matakala ta uku rawa na jama'a duk malaman hadisi sun rawaci hadisi daga gare shi ikhtilafa fi sanati wafati an yi sabani game da shekarar da yawa fakila saman wa tis'in wasu suka ce shekara ta casa'in da ainihin takwas wakila saman wani a wasu suka ce shekara ta ɗari da takwas wakila na ta ashara wani a wasu suka ce shekara ɗari da goma sha biyu wa abuhu mahaifin nashi da aka ce ya rawaito hadisi daga mahaifin shi ko ko usama ibn umair ibn amir ibn al-uqaysar ibn al-uqaysar al-ubani wato shine usama dan umair dan amir ibn uqaysar al-ubani wa tarjamatuhu tajidu fi sirat ar-ruwat wa arqam marwiyatihi bi akhir al-kitab yace akwai tarihin wannan malami a ƙarshe inda aka tattara jirgin tarihin waɗanda suka rawaito ainihin hadisai da ke cikin wannan littafi da ma kun ji takaitaccen ta'alikin da malami ne akan wannan hadisi ai kowa ya ji hadisin ko jimillar hadisin abin da yake cewa duk wanda ya sallah babu tsarki to babu sallah idan rashin tsarkin nan na janaba ne to sai mutum ya yi wankan janaba allahumma sai in ya zama babu ruwa to zai iya yin taimama ko kuma ga ruwa ga sanyi karara kuma ba shi da abin dafa ruwan kuma ya tabbatar da cewa in ya yi amfani da wannan ruwan sanyi zai cutu ko kuma zai mutu su sai amfani da taimama to ita taimama ta zama tsarki gare shi ka ga dai har yanzu da ya sallah babu tsarki ba ina fatar mun gane amma da gangan mutum ya ƙiyar alwala to wannan kan gaskiya ya fita daga tsarin musulunci Allah ya kiyaye الحديث الثالث حديثنا أكو وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بدا عبد الله بن محمد بن عقيل بدا محمد بن حنفية بدا علي الله من أوكتين سنتي قال مش يرجع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عليه لما أن الإرادة أن الله ثبت عليه شيئا مفتاح الصلاة الطهور tsarki shi ne mabuɗin sallah wato da zaran kayan tsarki to ka buɗe sallah wato ka shiga cikin farfajiyar aikin sallah kenan an gane wannan da kyau wa tahrimuha at-takbir haramcin sallah kuma daga magana shi ne kabbara da zaran ka ce Allahu akbar to duk abin da ya halatta maka ya haramta wa tahliluha komawa cikin halacci kuma التسليم شين فدن السلام عليكم wannan hadisi al-imamu abu dauda da turmizi suka fitar da shi don haka yi nuni zuwa ga dalil da ta'u an gane wannan da kyau jama'a wannan hadisi yana nuna mana cewa tsarki na buɗin sallah ne na haka za ga da ka ga mutum da buta sai ka ce a wani lokacin sallah yayi ina fata an gane to kuma me ke haramta magana da duk wasu abubuwa da mai sallah shine faɗin Allahu akbar mai su dawo da shi cikin halacci shine sallama to sallama anan sai annabi ya ce at-taslimu sallama na haka da ka ce assalamu alaikum kana faɗin mimin din nan ko nan ka shi kenan sallama ka ta yi kuma daga nan zaka iya wata harka dan haka sallama ɗaya ta tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda sallama biyu ta tabbata to tun da duk sun tabbata ba daidai bane wai wannan ya dan sallama ɗaya ita zai sai wannan ya dan biyu ita zai sai a'a sai a rinka yi yau wannan gobe ayi jibi ayi wannan an jima ayi wannan sai a yi su kamar yadda annabi yake yin su gaba daya sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane sannan sallama din da zaran ka faɗi kalmar assalamu alaikum din to shikenan sallar ka tayi misali da a ce zaka ce assalamu alaikum kana kokarin ka ce wa rahmatullah sai tusa ta suka ce maka kaga alwala ta kanye akan minjaye din nan ko to shikenan sai ka tashi ka tafi sallar ka tayi to anan malam ya kawo tarihin wannan mai kin mai suna Abdullahi dan Muhammad dan Aqilu da sha ƙarfi sai ce Ibnu Abi Talib wato Abdullahi dan Muhammad dan Aqilu dan Abi Talib al-Hashimi bahashimi wato yana da dangantaka da Annabi ta wajen mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma naqalahu al-Hafiz sai ce maganar da al-Hafiz ya dauko anan Abdul Ghani al-Tirmidhi aqib al-hadith huwa khulasatu aqwali ahli al-ilm fihi za mu ji maganganun da malamai suka game da wannan mutum an gane wa qala ibn azr fi taqrib ibn azr a cikin littafin ta taqrib taqrib tahzib ko yace sadiqun fi hadisihi ne mutumin kirki ne sai dai akwai launi kadan a cikin hadisin shi wa yuqalu an ce taghayyara bi akhirati a ƙarshen rayuwar shi hadda shi ta dan canza kadan to gashi sai mu koma cikin matanin mu karanta ko kun ga inda yace abdullahi ابن محمد ابن عقيل صدوق ko صدوق ma'anar shi mutumin kirk istilahi ne na malamai tukunni masihu min kima da hizbihi an yi magana game da shi ta wajen abin da ya shafi hadda shi كان أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل يا كسر وإسحاق بن راهويه الإمام إسحاق بن راهويه هكا أجي كرنت وانا سونا راهويه an gane amma malamai saboda akwai farisawa da yawa cikin malamai sun san ma'anar wannan kalima tana ɗaukar kyakkyawa tana kuma ɗaukar mummunan ma'ana sai suka mai da wannan ha'un ɗin sai ta zama sakat ba a faɗin da zai ce ishaqa ibnu rawiya ibnu rawiya za mu zo mu ji bayani akai insha Allah wa abdullahi ibn zubair da al-imam abdullahi ibn zubair sun kasance yahtajuna bi hadisi suna kafa hujja da hadisin abdullahi dan muhammad dan akili قال البخاري بخاري شيء هو مقارب الحديث لا تقول سمير يا هو سميديكو مقارب ده مقارب أصلا سمير يشي حكا يجني أبو مسلم عنه كما يقول يفسر أبو الله كيف إذا أكت مالم مقارب الحديث أنا نفسي ينا كسان كمتانا يكيكي أوزن حديثي هذا علامة أكان حديثي دينيه muka ce muqarabul hadith mutanen kirki suna kusanta shi a ƙarƙashin wannan kalmar ta zama ta mai kenan ta yabo ce ta zama kalma ce ta ta'abi to wasu malamai kuma ka tafi kana karatu akan littattafai na ilimin jar'u wa ta'abi za ka ga su kuma sai su nuna akasin haka ne ita kalmar kalma ce ta suka amma ingantacciyar magana an kaji an ce fulanin muqaribul hadith wato shi yana kusantar mutanen kirki game da hadisi ko kuma muqarab ala sifatul mas'uliyya mutanen kirki na kusanta shi wajen hadisi an gane da kyau to akwai ta'aliqat da malamai masu kyau a cikin wannan ainihin abubuwa da muke karantawa zan karanta mana su insha Allah ta'ala sai a saurara a ji su to kun je ji Abdullahi dan Muhammad din ko to wane ne Muhammad din shi kuma sai ce huwa Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib al-Hashimi shine Muhammad dan Aliyu dan Abi Talib al-Hashim dan gidan Sayyidina Ali tabi'in ne tabi'in ne fiqatu amintacce alim malami ne mata ba'da samanina ya rasu ainihin wato bayan shekara ta tamanin da radwa a garin radwa wa bishina bin baqiya sai aka rike shi a makabartar baqiya wa rawa lahum jama'a malaman hadisi gaba ɗaya sun rawaito hadisin shi wa huwa alladhi yaqulu fihi ar-rasuliyyu al-khabithu kusayyir akwai wani mugun dan shi'a mai suna kusayyir da yake wa wannan waka yake cewa wa sibtu la tarahu al-ayn hatta yaqud al-khayl yaqdimu al-ya'u تغيب لا يرى عنهم زمانا بربوى عند وعسم الولاء وهو سبت من وانا جيكا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جيكا من الله لا تراه العين حتى وإذا ما بدأت ساكا جنوش بقى har sai san da ya fito ya ƙudul khaila yana jaye da doki ya ƙabi muhalluwa tutoci suna ainihin rike a gaban shi ta gayyaba ya fako ya fake dan a cikin shi'a akwai aƙida ta bada akwai aƙidar ta a mutu a dawo a cikin shi'a duk wanda yake aƙidar shi'a ya san da wannan sai dai dan ciwa ne kawai wanda ake bashi dakon littafi kawai ya ta yawo da jarida ko da tuta dan shi'a ya yi aƙida cewa za a mutu a dawo a duniyar nan kuma dan shi'a yana jiran ma wai sayyidina ali ma zai mutu ya dawo to shi ne wannan dan shi'a yake cewa ba ma sayyidina ali ba dan gidan ali din nan wai ya faku ne na ka ce ya faku in dai kai ba haushe ne ka san ma'anar ya faku wai ba mutuwa ba ya dan fake ne kawai la yura alqu zamana tsawon zamani ba za su sake ganin shi ba bi rabuwa a ƙasar rabuwa inda yana can asulin wa ma'un yana can da zuma da ruwa yana sha yana nan fitowa ina ba ta an gane to kaga kamar da muke cewa shefa kullum ne malaman ahalin suna da ɗaliban ahalin suna sai sun yi a hankali akwai mutanen kirki waɗanda a cikin tarihi yan bid'a suka ɗauke su suke bauta musu in baka a hankali ba sai ka afka cikin halaka yanzu wannan kaji sai da aka gama yaban shi mutumin kirki ne amma kaji wani shaidani ne mai waka yana mai da shi wani bukatar da ba na shi Allah ya kiyaye to wannan hadisi da shi malam samir ya ce hasanun hadisi ne kyakkyawa hadisin da muka makarantawa an gane rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi ta 61 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a lamba hadisi ta 3 wa ibn aqil ibn aqil din nan hasanul hadis ne kyakkyawan hadisi ne to samir yana da wata ɗabi'a malaman duk da sunan sayo a cikin littafin nan yana ƙoƙarin kawo tarihin su a takaice kamar yadda kan tarihin bukhari muslim abu daura tirmidhi da sa'i da ibnu majah ko to yanzu a cikin nan magana kaji al-imam abdul ghani ya faɗi ahmad bin hanbali ko da ishaqa dan rawiya da abdullahi dan zubair to su waye waɗannan malaman sai ya fara da cewa imam ahmad huwa shaykhul islam shine malamin musulunci imam ahlus sunnati wal jama'a limamin ahlus sunna da jama'ar musulmi imamu ahmad ya ɗauki wannan lakabi ne a lokacin da ta rikici malaman ahlus sunna suka ɓace a cikin bid'a suka koma suka zama malaman gwamnati wasu wahala ce wahala sai zan imamu ahmad ne kawai a wannan zamanin ya iya fitowa ya fito ya tsaya ya kafe akan aqida ahlus sunna kamar wannan zamanin da muke ciki jama'a yayi kama da wannan zamanin da muke ciki kowa ba ya san bakin jini don haka kowa ya kauce ya ƙi fitowa ya ga sunna don haka nan nan nake faɗa muku sai ka je sai ka ga malamin ahlus sunna wai an je taro sai ba baka taba ganin shi da tarbi ba wannan sai ganin shi da tarbi ya yi koya ta ya ce wani ka je garin da garin bai ko kai ma sai ka samu iya kasa ka ji shigantaka to kai da zaka miƙe tsaye a jikin wannan ba sunna bane duk wanda zai tarbi ne da ya san shi haka annabi ya ce الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه الميزه بيننا وبينهم ثم كنت قوى درجه سوى قوة مسلمين saboda kuna cewa a bari saboda ba kyau kuna cewa a yi saboda da kyau me yasa ku yi imani da Allah ina fata an gane saboda haka jama'a ku ji imamu ahlus sunnati wal jama'a a lokacin fitina ce yan bid'a suka fito da ita wai suka ce wai qur'ani ma ba magana Allah bane wai suka ce wai ma'anar magana Allah ne qur'ani is the interpretation of God's word haka suka ce wai yadda kake jin inna a faina ka dinnan wai ba haka Allah ya faɗi ba wai fassarawa haka yan bid'a akwai ƙarya mana to imamu ahmad ya kace da shi da wani malami daga Baghdad da aka tashi musu wulakanci a mangalar jaki aka ɗaure su da igiya fam aka ɗora a kan rakumi aka ci wajen kilomita dubu ana dukansu ɗaya saurayin tsayar su kafin a zo da aka zo da imamu ahmad ya ce muna nan akan cewa ƙur'ani magana allah ne aka daka aka kulle aka kada aka raya aka fito da shi a ko yayi laushi ya ce muna nan a yi ba canji a lokacin wannan katewa ta shi ita ta kwaci ahli sunnan duniya Allah kiyaye alhafiz babban mahaddaci imamu ahmad an ce ya haddace hadisan annabi miliyan daya da isnadin su hadisi dubu su dubu miliyan ɗaya imam ahmad ya haddace karanta su musula alfaqihu babban malamin fiqh alhujja hujja a cikin musulunci azzai mai taka tsantsan game da duniya alwari mai kula ahmad ibn muhammad ibn hanbal ibn hilal ibn asad ash-shaybani kaji iyaye da kakanni da salsalar imam ahmad ra'asu tabaqati al-ashira a cikin al'umma annabi masu riwaya hadisi imam ahmad shine shugaban matakala ta goma mata sanata ihda wa arba'ina wa mi'atain ya rasu shekara tana da ɗari biyu da arba'in da ɗaya Allah ya ji kan imamu Ahmad bin Hanbal wani ne ishaq dan rawiya malam samir yace bi fatih ra ayi wa ra fata a ce ra sannan wa dammil ha ha'un din kuma ayi mata damma a ce rahu wakila bi fatiha aiba wasu kuma suka ce ana iya karantawa da yi wa haɗin fataha don haka kan nake karanta da ana iya cewa rahu wayya ana iya cewa raha wayya an gani sai ce wa min dukkanin nasikh yana daga cikin kwarewa da kula da taka tsantsan ta mai kwafa wannan littafi da hannu rahimahullahu Allah ya tsanshi annahu wa ba'a fawqa al-ha'i al-fataha wa dhamma mai kwafa littafin nan da hannu da ya zo jama'a sai ya haɗa fataha da bamma sai ya yi su gaba ɗaya don ya nuna ya halatta a faɗi da fataha ya halatta a faɗi da bamma waka taba fauka ha ma'an kun gane jama'a da ya ha babba sai fataha sai ya bamma a sama kuma sai ya ce ma'an wato za a iya faɗin ha da fataha za a iya faɗin ha da bamma to wani ne wannan malamin yace huwa imamul kabiru shine babban limamin musulunci sayyidul ufazi jagoran ma'addata qala anhu imam ahmad imam ahmad bin hanbal yace lam yu'abbir jisra ila khurasana mithl ishaq daga mawara an-nahr wato daga kasashen su al-imam tirmidhi zuwa cikin kasar farisa kasar khurasan kasar iran babu wanda ya ƙetaro wannan gada wanda ya kai karatun imamu ishaqa jama'a kun ga malamai suka ce malamin duk da kaji yana iya yaban malaman da suke zamani guda to yana da alama ta ahlus sunna imamu ahmad bin hanbali gashi yana yaban imamu ishaqa zamanin su guda sai rashin hasada ce za ta kawo haka ka san wani ya cancanta sai ka ce wani ya cancanta gashi ce ba a ma samu malami kamar shi ba wa in kana yukhalifuna fi ashiya ko da yake yana saba mana a wasu abubuwa sai imam Ahmad ya marmar yake fa innan nasa lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dha ina ma malamai haka suke saba juna amma duk da an saba wannan zai saka cewa nabi da karatu nan ya saba maka قال له الأمير عبد الله بن طاهر سلكين جرمش ميسونا الأمير عبد الله بن طاهر يتي لما قيل لك ابن راهوي ماذا يتي مك الراهوي domin kun ga shi da farise ne to a yaren farisanci wannan kalmar tana da ma'ana guda biyu rahuwaihi dan kan hanya wato wanda aka haifa a hanya rahuwaihi kururuwar shedan kururuwar shedan to me yasa ake ce maka wannan sunan gashi yana daukar wannan ma'ana kaza kaza kun gane wa ma ma'ana haza menene ma'anar wannan kalmar wa hal takrahu an yuqala laka haza ala gafarta malam ko kana kyamar a rinka ce maka ibnu rahuwayi fa qala sai yace ilam ayyuhal amir yace zan sarki ya dade anna abi wani da fi tariqi babana an haife shi ne akan hanya wato kakata tana cikin tafiya da tsohon ciki sai na kuda ta a nan ta je kusa a tsakiyar kan hanya ta haifi babana fa qalat marawu da sai mutanen garin marwa mutanen su al-imam razi kaza kaza garin marwa sai suka ce rahuwai ma'ana wanda aka haifa kan hanya an gane rahawi da an nahu wani da fittari ka san akwai irin waɗannan ɗabi'un ko ko wasu ɗabi'un za ka ko a ƙasa hausa in ka ji an sa wa yaro auta ma'anar shi kaza in ka ji talle ma'anar shi kaza in ka ji audi ma'anar shi kaza haka ne ko to su ma suna da irin waɗannan ɗabi'u ina fata an gane wa kana abi yakrahu hadha yace babana yana kyamar wannan suna wa amma ana sanatu akrahu amma ni bana kyama abin da yasa kullum a shari'ar musulunci in mutum baya son suna kaka kira shi dan haka gaskiya saboda Allah ya kamata musulmi su dauki wannan dabi'ar don mu ne da ita amma abin da kai sai na ga turawa suna raya ta suna koya mana yadda ake aikin jarida da yadda ake presentation aka ce in ka miƙe za ka gabatar da mutum ka tambaye shi ya yake so a gabatar da shi amma munin kawai sai ka miƙe sai ka ci gaba da ƙarya ka ce wane wane wane wane wane wane wane wane A'a. yaya kake so a faɗi in an zo ya sunanka ya kake so a faɗa haka ya kamata kawai mun je wa'azi gari an je an gayyato malamai kawai duk wanda aka faɗi sunan shi za a ce dokta wane kuma su malaman sai su amsa sai su shiru sai mutum ya zauna da haka lokaci na nake ƙarya ne duk mun ba dokta cikin duk ƙarya ne ƙarya kake yi kai sai ka tuba ko kuma da kuka shiru duk sai kun yi istighfari sai a ce dokta wane sai kan duba sai kai haka sai kai dokta wane sai kan duba sai kai haka duk ƙarya ne duk cikin mu ba dokta idan ne za a ƙarya bayan mun ce mu ahlus sunna ne inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minun waɗanda ba su da imani su suke karya ai ka ci hanci EFCC sai ta kama ka ko ko to kai ba malami ban aka ce maka akar makalla sai ka ce a ni ba malami bane yalo nake sayarwa kawai shi ke ya banne za ka karbi kalmar da ake gaya malamai ina fatan mun gane to Allah ya ce maka to jama'a kun ji aka ce wani da sanata ihda wa sittina wa mi'a an haife shekara na da ɗari da sittin da ɗaya wa mata rahimahullahu bi sabor ya rasu a dai sabor ne sabor a iran take a yanzu lailatan nisfin sha'aban a daren sha biyar ga watan sha'aban sanata saman wa salatina wa mi'atain shekara hijira na da ɗari biyu da talatin da takwas Allah ya ji kan shi malami na uku da al-imamu abdulrahman ya kawo sunan shi shine al-imamu abdullahi ibn zubair al-ubaydi ko wannan malami shi ne malamin imam bukhari na farko da bukhari ya rawaito hadisi a wurin shi in kana da sahihul bukhari ka je ka duba hadisin farko zaka ga haddathana al-humaydi abdullah ibn zubair to waye wannan malami yace huwa abdullah ibn zubair ibn isa al-qurashi ba quraishi ne thiqatul hafizul faqih amintacce ne mahaddaci kuma malamin fiqh kana al-bukhari idza wajada al-hadith indahu la ya aduru ila ghairihi idan bukhari yana da hadisi da zai hujja da shi idan daga cikin hadisan akwai hadisin da ya rawaito daga wannan malamin to baya ketare shi sai ya fara kawo na wannan malamin mata bi makka ya rasu a makka dama mutumin kasar makka ne sanata tisa ashara wa mi'a shekara ta ɗari da goma sha biyar mutumin kasar makka ne ya je madina ya koyi karatu sai zan sun zauna majalisi ɗaya sun koyi karatu da imam malik dan haka tsarar imam malik ne a wajen koyon karatu Allah gafarta musu jama'a kun yi wannan babi albabu sani babu na biyu ko babu wujubin niyyati fi tahara wa sa'iril ibadat babu da ke bayani akan wajen yin niyya a wajen tsarki kaji tsarki na sai da niyya alwala sai da niyya wankan janaba sai da niyya wankan juma'a sai da niyya taimama sai da niyya duk abin da yake tsarki ne jama'a sai da niyya wa sa'irin ibadat da kuma sauran ibadoji duk ibadoji sai da niyya zakka sai da niyya azumi sai da niyya hajji sai da niyya komai da niyya ake الحديث الرابع حديث نؤد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دق عمر بن الخطاب الله يقارى مش يرجع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما جمع الله ينا إنما الأعمال بالنية لما أيك سيد النية وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه دال تاء في القاف sayyidina umar ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an faɗi cewa sababin faɗin wannan hadisi manzon Allah ne ya fara fahimta cewa ai wasu suna yau hijira su dawo Madina ne saboda in ka zo Madina za a baka jali za a baka gida za a baka mata za a baka kaza za a baka kaza kamar yanzu yadda da yawanci ɗabi'un da musulmi suka fara yanzu ya musulunta sai a bashi kaza a bashi kaza a bashi kaza ga talakawa musulmi suna fama da yunwa ga talakawa musulmi suna fama da rashin jari don haka sai arna suka nemi su yi wasa da hankalin musulmi sai su zo sai su musulunta an jima kuma bayan awa ɗaya sai dawo ya ce an koro ni ya ba ma kowa ma da yin musulunta ya kore shi aka tun da annan ma kore shi suka daga maka ina fatan mun gane to duk shikenan da ya ce an kore shi sai kaga ana tattuma a tara mai kaza a tara mai kaza a tara mai kaza nahnu min akbar shuhada fi hadhihi al-hilla anan anguwar mu mu muna daga cikin masu shaida akan ilimi sai ya musulunta kawai shi kenan kwana biyu ya dawo an koro shi an zo an tattara an ba shi daki bayan kwana biyu kuma shi kenan wai sai zo wai kawai musulmi su ɗan rinka mai da gidage da ɗan nama soyayya ana kawo mai daki wanda musulmin anguwan nan daga bana sai da suke gani da gidage fa duk suka ra'a daga bana sai da kake ganin da gidage lami ake sha to kuma kai ka musulunta yau a rinka kawo maka da gidage wannan kuma ya zo ya musulunta an je an bar shi a ɗaki kwana biyu ya je ya kwashe kayan ɗaki ya gudu wanda ya zo an tattara mai kayan tireda ya faki idan jama'a ya kwashe ya gudu duk wanda ya zo zai musulunta ya musulunta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho madina mutanen madina mutanen kirki ne sun yi kara sun ba da gida sun ba da kaza sun ba da kaza to duk wanda ya taho sai annabi ya haɗa shi dangantaka da mutumin madina shi wanda ya taho din ba ya taho don wannan bane to sai yan duniya kuma sai suka shigo harka sai kawai sai mutum ya taho tauri ma mun ya Allah gani na zo ba ni da wurin kwana a ƙasa ba na taho ba kaza ba kaza ba kaza to sai annabi ya gane kuma yanzu an fara mai da harkar ta neman duniya sai ya hawo mimbari ranar juma'a sai ya ce to ayyuka dai da niyya suke kuma kowane mutum za a ba shi sakamako daidai da irin niyyar da ya yi faman kanar hijiratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijirar shi ta kasance zuwa ga Allah kuma zuwa ga manzon Allah ya tafi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijirar shi ta tabbata zuwa ga Allah da manzon Allah din da yake man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wanda koyi hijira dan ya samu duniya a wanda atin ya tazawwajuha ko dan ya aure wata mace fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijirar shi yana da abin da ya hijira zuwa gare shi shikenan jama'a an gane wannan da ke ko wannan hadisi bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah suka ainihin rawaito shi bukhari ya rawaito shi a hadisin farko muslim a hadisi na 1907 abu dawud a hadisi na 2201 tirmidhi a cikin hadisi na 1647 nasa'i a mujalladi na farko shafi na 58 zuwa 60 ibnu majah a lamba hadisi ta 4227 malamai idan suka kawo wannan hadisin jama'a suna kawo shi ne kamar yadda kadi malam ya ce yana shiga cikin kowane baji to malamai in suka zo suna magana dangane da niyya ko fahimta suna magana ne dangane da niyya a bangare biyu niyya a wurin malaman fiqh abin da take nufi shine bambance ibada tsakanin sallah azhar da la'asar ne bambancin su niyya in ba niyya ba da sallah azhar da la'asar duk irin su daya saboda haka idan malamin fiƙo ya zo yana magana dangane da niyya yana nufin wata hanya da ake bi daga ƙudurin zuci a bambance wannan ibadar da waccan ibada ina fatar mun gane amma malami na tahzibul nafsi malamai masu tazkiya malamai da ke kawo wa'azi game da gyaran zuciya su suka zo suna magana game da niyya suna magana yi dan Allah to wannan hadisin ya zo da abubuwan gaba daya shi ne irin niyyar da kai ta ibada ladan da ba a baka idan wannan sallah da ka kabbara raka a biyu niyyar sallar farilla ce sallah asuba ladan sallah asuba za a baka idan wannan sallah da ka kabbara raka a biyu niyyar raka a fajr ce ladan raka a fajr za a baka amma ka ga menene bambancin sallar raka a fajr da sallah asuba niyya kun fahimta jama'a kaga niyyar nan sai ta sa nan a baka nan farilla nan a baka na nafila sannan idan niyyar ka mai kyau ce sai a baka kyakkyawan sakamako idan mummunan niyya kake da ita sai a maka sakamako daidai da aikin ka wannan shine abin da malamai suke magana akai don haka malaman fiqh da suka zo suke magana anan suna magana dangane da tantance ibada wannan iri kaza da niyyarta wannan iri kaza da niyyarta amma ba malamai masu magana akan tsanci zuciya kuma suna da mashiga anan kun san mashigar su ita ce ita sallah azhar din da zaka yi kayi niyya azhar din zaka yi ko to kayi ta dan Allah kayi ta dan Allah ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai ce babun shi man taraka lum'atan lam yusim alma'u lam tasihha taharatu babin da ke magana akan wanda bi ya bar wani gurbi a wata gaba daga cikin gaɓoɓin shi to tsarkin shi bai inganta ba idan kana wankan janaba ko kina wankan haila ko wani wanka na ibada idan ka bar wani guri baka wanke ba to wannan wanka na ka bai yi ba idan alwala ce ka bar wani guri lum'a wato wani gurbi da ruwa bai kai ba to wannan alwala bata inganta ba amma kun ga ku duba ba a ce ta ɓaci ba ba sai aka ce bata inganta ba dan ana iya gyarawa idan ka zana lum'a a jikinka ba wai yayi za ka bangalo haka daga haka kamar yadda yara ke a'a ba wa Allah ciwa ciwa jama'a idan ka gane nan lum'a ne ba kuma wai maina wurin za ka yi ta gurbawa ka bi ta haɗe ba a ruwa za ka ɗino ka wani ga hadisi akan haka الحديث الخامس حديث نبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لدى عبد الله بن عمرو بن العاص الله قال مسير دائتي تخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنا في سفرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya tsaya a bayan mu a wata tafiya da muka yi abin da ake nufi da takhallafa kenan ma'ana mun taho mun yi gaba shi kuma sai tsaya a baya fa adrakana sai ya riske ni wa qad arhaqatna al-asra a lokacin mun riski lokacin sallar la'asar faja'alna natawadda'u sai mu ya same mu muna yin alwala wa nansahu ala arjulina muna shafa kafafuwan mu ba ma wanke kafa fanada bi a'la sauti sai ya daga mun shi yace wai min lil aqab min an-nar azabar wuta ta tabbata ga digadigan da ba a wanke su duk diddigan kafar da ba a wanke shi sai dai a shafa mai ruwa to azaba ta tabbata gare shi marratain su biyu annabi ya faɗa haka au salatan ko sau uku muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi kuma mun gane wannan da kyau ko الحديث السادس حديث مشهد daga cikin ainihin jiran ya hadisan wannan littafi sai malam yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu hurairah Allah ya kara mishi yarda yake manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce waylun lil aqabi min an-nar waylun ma'ana waylun ba shi kan ce bane to bane kuma latanci ne cewa na ka bane ka shiga uku ka kaɗe wanda azaba wanda gwalalo abin da ake nufi da gwalalo shine ramin da ke cikin kogo matsala kenan a cikin rami akwai rami ramin da ke cikin rami sunan shi kogo to can gaba kuma aka samu wani ramin fa to sai a ce gwalalo to yanzu a ce akwai irin wannan mungun munguna a jihar nama to duk wanda baya wanke kafar shi da ruwa a irin wancan lungu za a kuɗa shi can ciki kai ta ihu ko ƴan wuta ma da ke sama ba za su san kana yi ba balle wanda ke waje sauraka kowa banda ciwa-ciwa wajen alwala ko sanyi ake ka tsaya ka wanke kafa ka da kyau in kuma ma ne kai ka rinka tattalin ruwan zafi da wuri ina ba da an gane muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi Allah ya taimaka to wancan hadisi da muka ainihin karanta wancan hadisi na mal amalu bin ya ko da wani ta'aliki da ya zan dan karanta mana shi yace wa qala tirmidhi tirmidhi yace hada hadithun hasan sahih hadisin inna mal amalu bin ya tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce قال عبد الرحمن بن مهدي الإمام عبد الرحمن بن مهدي يقول ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب وأن حديث يا كما تمرد داش أكون باب وحديث إنما الأعمال بالنيات zai iya shiga kowane babi don kowace matsala ba an yi mata niyya ba to ina malama da birni ya ce za ta shiga sai kuma ta aliki da na biyu akan wancan magana da abla dan amra ya ce mun yi tafiya da annabi sai muka baro annabi a baya muka yi gaba ko a sha ƙasa ya ce zabal bukhari bukhari ya ce a tashi ruwa ya ƙara da safarna'a wato fi safaratin safarna'a a wata tafiya wadda muka yi wa fi lafzin lahu wa li muslimin a cikin wata riwaya tsallon lafazi na bukhari kuma musulun ma haka sai ce safarin safar naku madadin safaratin wata tafiya sai ce safarin wani tafiya kamar ya zazzagantar da abu ya mai da tafiya ta zama namiji wa inda muslim a cikin madadin muslim ko anna zalika kana fi rujuihim ma annabi sallallahu alaihi wasallam min makka ila madina ila madina haka ce wata tafiya ce da suka dawo daga makka za su tawo madina haka ta faru Allah ya taimaka nan ƙasa kuma bayan da ya sa hadisin ainihin wato wannan yace in qad arhaqana al-asra ko sai ce sayar qur'an musannif rahimahullah tafsiraha fi akhir al-bab naqlan an al-khattabi malamin zai fassara wannan wannan hadisin a ƙasa ina fata an gane sai ce wa ifazan alal asli amma saboda kula da asalin yadda littafin yake a rubuce abqaituhu fi mawdu'ihi sai na bar fassara da malamin yayi a wurin da take wa in kana al bihi an yakuna aqim al-hadith ko da yake fassarar ta fi dacewa a ce ta zo a ƙarshen hadisin ne amma tun da nan malamin ya sa ta a can ƙarshen babu ya ce to ni ma sai na barta a haka ina fata an gane to hadisin abu hurairah kuma da annabi yake cewa azabar wuta ta tabbata ga digadigai waɗanda ba a wanke su bukhari ya rawaito wannan hadisi a wannan fazina shi a lamba hadisi na 169 ta muslim a lamba hadisi na 241 wala hu fi riwayatin asbihul wudu'a a cikin wata riwaya al-imam muslim ya rawaito cewa annabi ya ce asbihul wudu'a ku rinka cika alwala saboda duk inda ba a cika Allah to azaba za ta so ina fata an gane sannan sai fata kana abu urara a lamba hadisi na 165 bukhari ya fitar da shi muslim a lamba hadisi ta 242 min tariki muhammad ibn ziyad qala sami'tu aba urara wa kana yamurru bina abu urara ne yazo wucewa inji wannan tabi'i wan nasu yatawabba'una min al-matahara mutane ainihin suna alwala min al-matahara daga wurin alwala kamar a tara ruwa a wani wuri haka so da dama a makarantun bodin akan yi haka sai a fafe wani wuri haka sai a gyara shi da siminti sai a rinka sa ruwa yana zuba sai kowa ya rinka zuwa yana kwarfar ruwa yana alwala almibara wurin alwala ne fa qala sai ce asbihu la do aku cika alwala fa inna abul qasim sallallahu alaihi wa sallama qala yace saboda baban qasim ya ce annabi kenan fa zakarahu sai ya ambaci wannan hadisi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya lil araqi azaba ta tabbata ga digadigai madalar aqam wato a larabci ana iya cewa al'araqib ko kuma al'aqam sai ce wal araqib jam'u urqub huwa al-asba allati fawqa al-aqam wato jijiyar da take saman